bima kuntum takfurun da abin da kun kasance kuna kafircewa da shi kuma ubangiji yana cewa na
في رحمة الله هم فيها خالدون amma waɗanda fuskansu sun fara fuskokinsu sun faranta wasu fuskansu sun tashi akwai nurin imani a ciki za a ce musu fafi rahmatillahi hum fiha khalidun ku shiga rahmar Allah ku shiga aljannar Allah rahmar Allah anan ana nufi da ita aljanna Eh, ku shiga aljannan ubangijin ku kun za su shiga aljannan ubangijin su hum fiha khalidun su a cikinta madawwama ne wato ah, ranar kiyama mumini akwai matsayinsa kafiri shi ma akwai matsayinsa to akwai daraja ta uku ko babu a tsakani mu'tazilawa suna cewa al-man al-manzila bainal manzilatayn ko ba haka ba mu'tazilawa suna cewa to me ra'ayin malamai akan wannan a'a Qur'ani da duk yanda ya bayyana ashabul yamini wa ashabu ashima akwai aya ɗaya a san suratul a'raf aya ɗaya na wa nada a'raf wa bainahuma hijabun a'aba wa bainahuma an can gaba a taƙaice dai akwai aya ɗaya ne wanda tana nuna wanda mutazilawa sun kama ta suna nuna suna kafa hujja da ita cewa akwai manzila bainal manzilatai ne akwai wata daraja wadda mutane su ba kafirai ba kuma su ba mu'minai ba da baki ya wayannan su ma matsayin su suna nan gobe da rakiya ba amma gaskiya ayoyin Qur'ani duk sun bayyana cewa ko ka zama mu'mini ko ka zama kafiri in ka bar ɗaya ka rasa ɗaya in ka kama ɗaya za ka shiga wuta in ka kama ɗaya za ka shiga aljanna babu mutum نعم شيء أغنية أما الذين في فضلهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون سوء أشكر رحمة الله مدى ومانع أشكرها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فوالنزل zantuka da ana jin su na ga halin yahudawa da suke ciki ga halin nasara ga kuma abin da suka faɗa a kai kisa kuma ga abin da Allah ya faɗa ga kuma yahudawa ma kike da suke so su illa su kulla tsakanin su haɓai su abin tsakanin ausu da hazar kuma ga abin da Allah ya gaya musu wa'annan abubuwan nan da baki ɗaya su ne ubangiji na cewa tilka ayatullah wa'annan su ne ayoyin ubangiji ayoyin Allah natluha alayka bil haqq muna karanta su a gare ka da gaske wato muna bayyana maka lamarin mu wanda yake cikin ƙasa da wanda yake cikin sama ga baki ɗaya don ka kasance kana da sani a cikin sa shine anan abun da yake abun da yake nufi tilka ayatu allahi natluha alayka bil haqq wa ma allah yuridu zulman lil alamin lalle allah baya nufin talibai da zalunci baya nufin bayan da zalunci wanda aka saka shi aljanna ma ya cancanta dai kuma da adalcin ubangiji ne ya saka shi wanda aka saka shi a wuta kuma shi ma adalci ne na ubangiji ta ba wa ta'ala aka masa Allah bai zalunci kowa a wajen shi ba kuma ba a nuna son kai a nan ba hukuncin Allah babu son kai a cikin shi adalul adilina adili ne a cikin lamarin sa gabaki daya na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور to me yasa Allah ba zai yi adalci ba ba sai wanda abin yana da yake nema na maslaha sa'an nan ta hana shi yin adalci ba to ubangiji bai ce walillahi ma fis samawati wal abin da yake sama da abin da yake kasa duka nasa ne
me zai kare shi in ya yin adalci eh ko ko babu to tunda dai sammai abin da yake sammai da kasai duka nasa ne shine anan Allah ya ce walillahi ma fis samawati lalle abin da yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai duka na Allah ne in ya yi adalci da hukunci da adalcinsa ne ya yi kawai da hikimansa da kuma wannan nasa A- daidai adalcinsa ne ya yi babu abun da zai kare shi da wannan wa ilan lahi turja'ul umur sa'annan kuma da fasikin da azzalimin da muminin salihin gabaki daya za a maida su lamura gabaki daya za a maida su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ranar kiyama wa ilan lahi turja'ul umur gare shi al'umura za a maida su ranar gobe kiyama na'am كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falala da take ciki da irin kuma fifiko da ta samu a guwar- a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance al'umma mafificiyar al'umma wanda aka cire wa mutane ko kuma wadda aka bayyana wa al'ummu a cikin awa mutane daga cikin al'ummu ga baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana cewa ku ne al'umma wanda za ta cika al'ummu saba'in kenan ku ne wanda ubangiji ya fi son ku kuma ya karrama ku ga baki ɗaya a cikin sauran al'ummu kun fi karimci a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuntum khaira ummatin to me yasa kun kasance ku ne mafificin al'umma a cikin sauran al'ummu gabaki daya wanda ubangiji ya fiffita ku me yasa da wani dalili ne kuka zama haka kaga a can baya ubangiji ya umarci al'umman nan yace wal takum minkum ummatun ta kasance a cikin wata al'umma yad'una ila alkhairi su yi kira ga al- alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf sa'annan kuma su yi umurni da al- su yi umurni da abin da Allah yake so da alkhairin har yanzu na wa yanhauna 'anil munkari yace wa ulaika me su ne mara bauta ko ba haka ba a nan ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat nasi don kun kasance ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kuna yin umarni da alkhairi ku yi umarni da abun da Allah ya ce a yi aikin ku kenan wa tanhauna 'anil munkari sa'annan kuma kuna hani daga abun da aka ki abun da an ce a bari addini ya hana shari'an Allah ta haramta kuna hanin mutane kada su aikata wa tu'minuna billah sa'annan kuma kuna yin imani da Allah da ubangijin ku tabaraka wa ta'ala anan malamai sun ce to me yasa ya kamata ai a ce a kira su da yin imani da farko tunda dai shine asal kafin a kira su da far'i ya da a ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari ya kamata a ce haka to an ce dan falalan kira al'amuru bil ma'arufi wa nahi al munkari don falalansa da muhimmancinsa shi yasa manzo ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara da shi a wannan ayar kasancewan ku mu'minai ma baku kasance kun fi sauran al'ummu ba sai da kuna kira da alkhairi kuma kuna hani daga abin da ake ki كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سأنن كنا إيماني دا الله ولو آمن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم دا ما أبو تالي التافي سني إيماني da ya kasance alkhairi ne a gare su tunda dai ku kun samu wannan manzila kun samu wannan ɗaukaka da wannan halin da su ma sun yi imani sun bi irin naku da ya fi musu alkhairi da kana khairan lahum na'am منهم المؤمنون وأكثرهم dan الفاسقون ubangiji yana ba da labari yana cewa minhumul mu'minuna da akwai a cikin su muminai su wa abota littafin nan ba wai ga baki daya bane kawai la'antar ubangiji ta zube a kansu babu na kirki a cikin su ko guda daya a'a ubangiji yana cewa minhumul mu'minuna da akwai a cikin su muminai wanda suna tsoron Allah wanda suna bin ubun- umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan kuma suna biyayya wa manzanni da ya tura su ayan za ta zo a gaba wa aktsaruhumul fasiqun ya sa'annan kuma mafi yawa a cikin su fasikai ne wanda fasiki ya tabbata a kansu banda kulle kulle da makirce makirce babu abun da suka sani na'am لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا to ku ينصرون duba ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin rahamansa da bayinsa da yake musu wa aktsaruhumul fasiqun kar zukatan sahabbai da sauransu su dauka kai mun shiga uku tunda dai waɗannan gabaki daya fasikai ne mafi yawa a cikin su za mu wahala a ci hannunsu ubangiji yana cewa lan yadurrukum illa aza ba za su cutar da ku ba face tsangwama magana ne na harce na baki kawai za su tsangwame ku ne kawai su taba ku a nan yau su faɗi wannan gobe su faɗi wannan amma ba su isa su cutar da ku ba sam yawan sunan ga baki ɗaya babu abin da za su yi ku kwakwatar da hankalinku tsangwaman kuma ana yin ta an sa su su yi wannan don a daga darajar ku ne a karfafa imanin ku ne lan yadurrukum illa aza wa in yuqatilukum sa'annan kuma ku kwantar da hankali in ma za su yaƙe ku wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara babu shakka za su juye baya za su juye muku baya wato ba za su samu nasara ba za su gudu za a ɗaura ku a kansu domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari a wannan aya yana cewa wa ja'ilul lazina taba'uka fawqal lazina kafaru ila yawmil qiyamah waɗanda suka bika za a ɗaura su zan ajiye su akan wanda suka kafirta har zuwa ranar kiyama kaga nan ubangiji ya ce wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara za su juya muku baya summa la yunsarun sa'annan ba su da mataimaka bara a taimaka musu ba bara su samu nasara akan ku ba ko kadan duk makirce makircen su duk abun da za su yi ba su babu nasara ba yadda za a iya ce sun hau kan kan musulmi domin ubangiji ya alkawari yace wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya ko da yaushe karman Allah tana sama karman Allah kuma da muminai dama wanda suka yi imani su ne za su daga karman Allah
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani ubangiji ne ya alkawari yace zai daura muminai a kansu to yaya za a ɗaura muminai a kansu ubangiji ya ce duribat alaihimu zillatu wal maskana an doka musu kaskanci na ضربت عليهم الذلة أينما duribat ثقفوا.
alaihimu zillatu aina masu tsifo an doka musu kaskanci duk inda aka same su da su da aminci da su da ɗaukaka ba so ba shi ba shi illa bi ahdin min Allah wa ahdin min nas ba su da aminci ba su da aminci sai da alkawari daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma daga da alkawari daga bayin Allah tabaraka wa ta'ala mu'mine wannan alkawari shine me ahluz zimma zimman Allah za a yi musu alkawarin zimma za su zauna a karkashin hukuncin musulunci za su bi dokoki duk abin da musulmi suka gaya musu za su bi sa'annan kuma za su biya jizya to in sun yi wannan za a kare su shine anan adalci na ubangiji tabaraka wa ta'ala ku duba fa duk da kafircinsu duk da jizyan nan an daure an daura a kansu amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da jizya akan kafirai wasu a cikin su kunga mace bara a nemi jizya a hannunta ba yara ƙanana tsofi marasa lafiya ga baki ɗaya ba za su biya wannan jizyan ba kuma suna nan kafirai a ƙarshen musulmi kuma za a kare su akwai adalci da ya wuce wannan babu adalci da ya wuce adalcin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangiji yana cewa su da aminci sai dai da alkawari a hannun musulmai a hannun Allah alkawari daga wurin Allah ko alkawari daga musulmai buribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah sa'annan za su koma da kushin ubangiji tabaraka wa ta'ala zalika bi annahum waduribat alaihim almaskana sa'annan kuma za a doka musu talauci da kaskanci har ila yau ba su babu dadi na'am ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق to an buga musu kaskanci an buga musu talauci an yi musu wannan kawai zalunci ne a'a ba zalunci ne ba an yi musu wannan ubangiji ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi ko ha? zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayat ba a yi musu wannan ba wancan an yi musu wada- wannan an yi musu domin sun kasance suna kafircewa ne da ayoyin ubangiji ayoyin Allah yakfuruna bi ayatin lahi wannan laifi daya bayan sun kafirta wa yaqtuluna al-anbiya ko yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq ko kuma suna kashe annabawansu akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah ya ce a yini daya sun kace annabi 300 yini daya sun kashe annabawa 300 to kaga an doka musu wannan abubuwan nan duk ga laifin nan ga laifin da suka yi ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وبهكذا ويقتلون الأنبياء بغير حق سألنا سنة كشي النباوة با غير با دليلي با تارد وني حق باوي سنجي مسو ليفي با ليفين سكرم دون سنة چه مسو كبي الله كبيني duk annabin da ya zo musu yana ce ku bi Allah ku bi ne ga abin da ya kamata ku yi ga abin da bai kamata ku yi ba wannan laifi ne ba laifi ba don wannan suna kakkashe su na ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون su kuma suna aikata wannan an ɗauka musu kaskanci da talauci domin sun kafirta da ayoyin Allah da kuma sun kashe annabawa su kuma sun aikata wannan domin me shine ubangiji yana ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan don su sun asau din nan sun yi sun bujire sun sabawa kuma sun bujire ga baki daya sun bujire ko kuma sun sabawa umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kanu ya'tadun kuma sun kasance in ta'adda ne rayuwarsu in ba ta'addanci ba in ba bujirewa ba da sabon ubangiji tabaraka wa ta'ala ba babu wani abin da suka sani a rayuwarsu wayannan su waye ne wayannan wanda sun kafirta da ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko daga cikin ahlul kitabi ne yahudu ko nasara ko daga kafiran quraishawa baki daya sun shiga cikin wannan abun sai dai kafiran quraisha su ba su kashe annabin ba amma su ma sun yi niyan nan sun yi wannan niyan sai dai Allah ne bai cika musu ba na'am ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون تو آيو إنن سو سوقاني أكن سو عبد الله ابن سلامة da makamantansu manya-manyan malaman Yahuda da suka musulunta sun zo suna tare da annabi alaihi salatu wassalam kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala adalcin shi kuma mura'atul khawatir jiya ba mun yi magana akan cewa in ana da'awa ma dole a yi kokari a duba to ka duba ubangiji tabaraka wa ta'ala da an saukar da wannan ayoyin akwai manya-manyan malaman Yahuda wanda sun musulunta suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan sun yi irin wannan maganganu akan Yahudawa dole zuciyarsu zai dan ji tsoro kaɗan to ubangiji ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisu sawa'a ba daidai suke ba ba ɗaya suke ba ba wai duk yahudawan iri ɗaya duk da wasu malamai sun ce ai ba al'umman annabi da su da bani isra'ila ɗaya ba amma tafsiri mafi inganci akan su abdullahi ibn salama ne ubangiji yana cewa ba daidai suke ba kamar su abdullahi ibn salama da wa'ancan makamanta shas ibn qais da makamantansu ba za a taɓa haɗa su ba min ahlil kitabi ubangiji yana ce daga cikin ma'abota littafin ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun wata al'umma ko wasu jama'a eh qa'imatun tsayayya wato qa'ima anan mustaqima ummatun mustaqima madaidaiciya eh suna me yatluna ayatin lahi suna masu karanta ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato suna karanta alqur'ani kuma wannan sifa ne daga sifofin abdullahi ibn salama Na'am, yatluna ayatin lahi ana al-laili. A can tsakiyar dare zaka zo ka same su ko a ƙarshen dare zaka same su suna karanta ayoyin Allah. Wa hum yasjudun sa'annan su suna sujada wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wasu masu tafsiri sun ce a'a suna yin qiyamul laili ne cikin sallah ne suna karanta Alƙur'ani sa'annan kuma suna sujada. alhali suna sujada a cikin sallah kuma suna karanta alkur'ani wannan sifa ta waye ta ahlul kitabi wanda suna hanya madaidaiciya ba saura kamar su qais ibn shas ibn qais da makamantan su ba laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima tsayayyar al'umma ce yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-layli a can karshen dare ko a tsakiyar dare wa hum yasjudun suna kasance su masu sujada ne wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wato suna cikin ibada tsantsa suna cikin daren su gabaki daya a cikin ibadan ubangiji tabaraka wa ta'ala ne za su yi daidai da wa'ancan kafirai to ba za su yi daidai ba kaga ubangiji ya kwantar musu da rai kenan su ma sun samu yabon da ya dace da su Allah يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين to kaga Allah ya yabi al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abu uku al'amru bil ma'ruf al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar wal iman ko ba haka ba to kaga wa'annan su ma sun samu wannan sun yi musharakan al'umman annabi Muhammadu Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da kuma ranan ƙarshe idan ayan ta sauka a kansu kenan idan kuma ta sauka a kan al'umma ga baki ɗaya kuma duk fassarar guda biyu duka ya zo yu'minuna billahi sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sa'annan kuma sun yi imani da yinin ƙarshe ranan ƙarshe wato ranan kiyama wa ya'muruna bil ma'ruf sa'annan suna umurni da abun da ake so wato abun da Allah yana so wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani daga abun da aka ki abun da Allah ya hana shi na'am ويسارعون في da الخيرات kuma wata sifa suna gaggautawa ko kuma suna gaggawa a cikin aikata alkhairi wato ba sa hutu in sun yi aikin al duk wani alkhairi da an gan shi ko kuma sun san shi sun ji shi za ka gan su a gaban mutane suna sauri sauri su shiga suna yin sa wa yusari'una fil khairat na'am وأولئك من الصالحين wadancan suna cikin bayin Allah salihai taqiyai wanda suna tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am وما تفعلوا من خير فلن تكفروا To anan kaga a ru- a riwayat warsh wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru a riwayat hafs kuma za a ci gaba ne da maganan nan wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu kaga an ci gaba da maganan ne to babu wani abun da za su aikata daga alkhairi wanda za a hana musu ladansa ko kuma in dai magana akan al'ummu ne ga baki ɗaya ana magana har al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da su da wayancan gab a to wa ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu babu wani abun da za ku aikata na daga alkhairi wanda za a hana muku ladansa wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin cewa ka kasance ba nasare ne ba yahude ne musulmi ne tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba quraishe ne ko balarabe ne haka yace gabaki daya mai tsoron Allah a cikinku masu takawa Allah ya san su gabaki daya a cikinku kuma a cikin su gabaki daya babu wanda za a hana mishi ladansa duk wanda yayi lada dan kankani za a bashi amma ba dai kafirai ba wanda ya kafirce da ubangiji tabaraka wa ta'ala to duk aikin da yayi bare same shi ba bare tarar da shi ba aikin da yayi bare tarar da shi ba domin bai yi imani da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. Na'am.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا lalle sani wa lalle haƙiƙa waɗanda suka kafirta da Allah tabaraka wa ta'ala lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu ne da 'ya'yansu ne ba za su wadatar musu da komi daga azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ba za su iya kare musu komi ba a nan sai da aisha radiyallahu anha ta tambi manzon Allah akan wani mai sunan shi mashhur din nan wannan balaraben nan mai ciyar da mutane yana yin sadaka yana yin ayyuka da yawa alkhairi hatim ba hatim al-ta'i ne ko ba ba hatim al-ta'i ba hatim al-ta'i din shi ma an tambaya dan sa wannan wata sun tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce hatim al-ta'i ai ya riga ya samu abin da yake so daman yana neman ya yana neman yabo ne kuma ya riga ya samu yabon nan a duniya ba hatima tsayi ba akwai ɗaya to dai an tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kafirin nan da suke ciyarwa suna taimaka suna aikin alkhairi wato wa'annan me hukuncin su to in dai ba su yi imani ba aikin nan kawai sun yi shine anan ubangiji yana cewa da dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar musu komi ba daga azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ba domin daman shi kafiri babu wani abun da zai iya alfahari da shi sai kuɗi da ‘ya'ya dukiya da ‘ya'ya kai musulmai ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su a zamanin mu na yanzu nan babu wani abun da za su yi alfahari da shi sai ‘ya'ya da kuɗi da dukiya sai kaga mutum yana alfahari da 'ya'yan shi yana da yara kaza yaron shi yana aiki kaza yaron shi ya gama makaranta kaza ya tafi waje kaza yaron shi in ka tarar da shi ka same shi bai haddace ko aya goma na alkur'ani ba amma sai ya ce ma ai yaro na yana karatu a London ya je London yana karatu a kaza ko yana Amurka yana kaza kaza kaza ko yaro na wannan yana kasuwanci ya tanada abu kaza kaza ai ya tayar da wane da wane shine mai gidansu duk to wannan sifa ce ta kafirai wanda musulmi ma Allah ya jarrabe su sun faɗi aka a cikinta a wannan zamanin nan Allah ya kiyashe mu to Allah ya ce da dukiyoyi da a'a ba za su wadatar wa mutum da komai ba ranar gobe kiyama abinda zai cire ka a gobe ranar kiyama ka yi imani ka aikata alkhairi kuma Allah ya karba in ka aikata alkhairi Allah ya karba to nan zai wadatar da kai to idan ka yi imani kuma baka aikata wani abun alkhairi ba kuma ana tsammani shafa'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta same ka kasancewanka ka yi imani to abin da ake nema a nan ba wai aikata alkhairi kadai ake magana a kansa a nan ba ka yi ƙoƙari bayin Allah su kuɓuta daga sharrinka wannan shi ma aiki ne na alkhairi ɗaya in dai baka da abin da zaka bayar baka da abin da zaka faɗa na alkhairi to ka yi ƙoƙari kada wani sharri daga gare ka ya fita wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ubangiji tabaraka wa ta'ala zai iya maka hisabi da wannan abun da cutarwa da yake fita daga kanka zuwa mutane za a yi maka hisabi da shi to idan ka yi ƙoƙari baka aikata alkhairi baka yi wannan ba kaga ka kubuta ka tsira ka tsirar da kanka kawai za a ce to daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa innal ladzina kafaru sani waɗanda suka haƙiƙa waɗanda suka kafirta lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da ayansu da kudaden su da dukiyoyin su ba za su wadatar musu komi ba daga azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am wa ulaika ashabun nari hum fiha to khalidun wa'ancan su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun su a cikin ta madawwama ne su waye ne wanda sun ɗauka dukiyoyinsu da 'ya'yansu za su kubutar da su ko kuma za su cire su a can suratul kahaf me ne manzon Allah sai yana cewa a kissan mutumin nan jannatai ne wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana أكثر منك مالا وولدا ana aktsaru minka malan وولدا wa a'azzu nafara kaga yayi alfahari da me yayi alfahari da kuɗinsa dukiyansa kuma ya alkawari da irin kamanninsa masu kuɗi kamanninsa na aksaru min kamalan wa azzu nafara to kaga me ya same shi eh me ya samu dukiyansa فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه كوبا هكذا ولئن رجعت الى ربي اه لاجدن با wannan bane ba nan ba فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها قال قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كاغا dan kafircin nan da yi da kuma alfaharin da yayi Allah sai ya kona gonansa gabaki daya da ya shiga sai an bar shi yana cewa la ilaha illallah abun nan nan da da kashe gabaki daya wannan sai ya zama asaran banza kaga ya shiga cikin ta kuma bashi da amfani duk alfaharin da yayi a duniyar nan bai amfane shi ba shine ana so idan ka ga kanka kana cikin wadata ka gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala kada ku kuskura ka renawa bayan Allah wannan arzikin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka ko na kuɗi ne ko na ilimi ne eh ko na wani matsayi ne hukunci da aka baka an yi ka alkali bulama da sauransu ko wannan ne a'a ko kuma wannan daraja ta ƙaryar nan a ce kai ka zama dan wani malami ko dan wani sarki ko dan kaza kaga wannan daraja ce wanda bata da suna mutane ne ana daraja ka don ubanka ko don a wannan naka ko babanka sarki ko babanka malami ko ba haka bane wannan darajar ƙarya ce dama to idan ka sami kanka a cikin wa'annan duka ka yi ƙoƙari ka gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala kada ka yi ƙoƙari ka taka bayin ubangiji tabaraka wa ta'ala bayin Allah watakila mutum kaskantacce zaka ganshi wato yana cikin kaskanci amma ya fi ka daraja a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa farubba zi timraini lau aqsama ila Allah la abarrahu zi timraini mutum ne wanda zaka ganshi da dauda kayan shi a yayyage ga ko baraka ga wani alaman haske a cikin sa ko na dadi ko na wannan ba zaka ganshi a cikin wahala amma idan yace ya Allah Allah zai amsa mishi tuni sai ka taka wani ubangi wani ya ce ya Allah sai Allah kuma ya rusar da kai wannan daraja da kake ji da ita sai a zubar da ita ga baki da ka zama kai ba kowa ba ko kuma abin da kake gadara da shi a nan duniya ba ma sai an je lahira ba ka je wani wuri sai Allah ya haɗa ka da wani shege wanda ya fi ka ga baki da makircin sai ya mayar da kai kai ba komi ba don birgan da mutum zai yi zai yi ta a inda aka san shi ne inda ba a san ka ba mutane ba ruwansu da kai ko kai ne waye kuma aya ne na ayoyin Allah ka duba harami waye ne zai tsaya ya ce wannan wane ne wannan ba wane ba kowa ya sa farin kyallen nan ana tsawafi ba ruwan kowa da kowa duk mutane ɗaya a can lahira kuma abun ya fi wannan illa man atallaha bi qalbin salim to mutum ya yi ƙoƙari ya warkar da zuciyarsa daga cikin waɗannan cututtukan nan kuma babu abin da zai warkar da wannan zuciyar nan sai zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub Allah ya kiyashe mu daga cikin halayen nan gabaki daya daga waɗannan halayen na'am مثل ما ينفقون في هذه في هذه الدنيا كمثل ريح في هذه مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون to anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da misali yadda dukiyansu nan ba ta amfane su ba wannan abun nan da suka tara ba rai amfane su a wannan rayuwan ba ba rai amfane su a wurin ubangiji ta ba yace masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kaman misalin abun da suke ciyarwa ko kuma suna sadaka da shi ko kuma suna alkhairi da shi a nan duniya waɗanda suka kafirce da Allah kenan fa kama sali rihin fiha sirrun kaman wata iska ne bara a ce guguwa ba amma iska ne mai ƙarfi akwai zafi a cikinta sa'an nan kuma akwai sanyi mai tsananin sanyi a cikinta asabat harsa qaumin fa ahlakatu ta sami wato shuke-shuke na mutane ko na wasu mutane sai ta halakar da abin shukansu baki ɗaya hakan nan wa'annan duk abin da suka tanada sun tafi da shi kafircin nan ya rushe duk abin da suka aikata a ubangiji tabaraka wa ta'ala ba su da alkhairi shine anan ubangiji yana bada misali masalul ladzina ka fasalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abin da suke ciyarwa ko suke sadaka da shi a nan rayuwar duniya tamkar yake daidai misalin wata iska mai ƙarfi wanda akwai sanyi a cikinta ta zo ta bugi ta bugi wannan ta bugi gonar wasu mutane ta halakar da shi a lokaci ɗaya dama an san sanyi in ya yawa yana halakar da shuka yana halakar da abin noma wannan da yake mu bamu da irin wannan sanyi a garurukan mu ba za mu iya sanin wannan ba to sanyi idan ya yawa sai ya halakar da shuka abin shuka na abin da aka shuka gabaki ɗaya shine ubangiji yake ce fasabat harsa qaumin zalamu anfusahum waɗanda suka zalunci kawunansu fa ahlakatu sai ta halakar da shukan su gabaki daya hakan nan ayyukan kafirai nan gobe ranar kiyama kafirci yana halaka duk abin da suka aikata na alkhairi na'am وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون to Allah ne ya zalunce su eh da sun yi shuka kuma wannan shukan wannan iskan nan ta zo ta kona shi ai ba Allah bane ya cuce su ba a yace qaumun zalamu anfusahum wa'annan kuma sun kafirce da ubangiji tabaraka wa ta'ala to kafircin nan da suka yi shine daman Allah ya halicce su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun don su yi ibada to mutum ya bar ibadan nan shi ne ya zalunci kansa ko Allah ne ya zalunce sa a'a Allah ya ce wa ma zalamahumullahu Allah bai zalunce su ba walakin anfusuhum yazlimun alhali kuwa sun kasance kansu ne suka zalunta kansu ne suka zalunta na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فأنا أبنجي تبارك وتعالى ينعم بياني ومؤمني abin da ya kamata ya kasance tsakaninsu da saura wanda ba mu'minai ba wani irin mu'amala ce ya kamata su yi da mu'minai da wanda ba mu'minai ba wanda ba sa ba sa cikin su nan ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhizu bitanatan kada ku riki kada ku ɗauki waninku wato wanda ba musulmi ba wanda ba mu'mini ba ko ba yahude ko ba nasare ko munafiki la kada ku ɗauke shi abokin sirri kada ku ɗauke shi amininku kada ku ɗauke shi na hannun daman ku wanda za ku gaya mishi sirri bitsana a larabce wato na kusa da kai amininka na kusa da kai wanda za ka iya ka gaya mishi duk abin da yake damunka shi kuwa zai gaya maka duk abin da yake damunka yadda misali za a ce dan hannun daman wane eh na gaba na gaban goshi wato na gaban goshi kada ku dauki wanin ku na gaban goshi to ku gaya mishi sirrin ku la tattakhizu bi qanatan min dunikum me yasa la yalunakum khabalan ubangiji yana ce la yalunakum khabalan ba za su kadaita muku barna ba rayuwansu rayuwarsu dare da rana suna so su haɗa ku da cikin su faɗar da ku a cikin wata ɓarna suna ga su tozarta muku rayuwa ga baki ɗaya kowace irin hali shine ubangiji yana ce la yaluna kum kabalan ba za su kaɗaita muku ɓarna ba waddu ma anittum suna gurin halakar halakar halakawa suna gurin ku halaka dare da rana burin su kawai su ga ku mu'minai dinnan kun halaka waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim ai kiyayya kuwa ga ta nan ta bayyana daga bakunansu in sun bude baki ba za su faɗa wata kalma ba sai kalma ta kiyayya da gaba ma musulmi qad badatil baghdha'u min afwahihim shine ubangiji yana ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abunda kirajen su suke boyewa kuma yafi girma na cikin kiyayya wato kaga anan anan rayuwa haka ma zaka iya samu mutum wanda baya son ka in dai kun zauna tare da shi minti ɗaya biyu sai ka ji ya jefa maka wata magana sai ya jefa maka wato Allah ne yana cire wannan a zuciyar shi ba tare da son shi ba shine anan ubangi na gaya mu'minai qad badatil baghdha'u min afwahim daga fadin su kiyayya ta bayyana daga baku baku ko baku ba nan bakunan su ta bayyana wa ma tukhfi suduruhum akbar sa'annan kuma abinda kirazan su suka boye yafi girma yafi abinda suke fada da baki ma girma suna kawai suna bukatar su ga kun halaka addinin ya rushe ya karkace babu wanda yake bin annabi nabi a bar shi shi kadai kawai ba wani yana tare da shi to wannan Allah zai biya musu a Allah ba biya musu ba shine ubangiji yana cewa umma ta fisura akbar qad bayyana ko lakum la yati in kuntum taqilun qad bayyana mulakumul ayati mun yi muku bayanin ayoyi kun mun bayyana muku wa'annan ayoyi na halayen yahudawa da kaza da abubuwan da suke ciki in la'allakum taqilun tsammanin ku fa hankalta ko in kuntum ne in kuntum taqilun idan kun kasance masu hankali masu tunani wato za ku ji aikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ba'asa Allahu min nabiyyin ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان أو جعل له بطانتان بطانة تدعوه إلى الخير تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله yace babu wani annabi wanda Allah zai aiko sa ko kuma wani khalifa wanda Allah zai ɗaura shi a nan ƙasa ya kasance malami ne babba ya kasance wali ne babba ya kasance hakimi ne babba ya kasance sarki ne babba Allah ya ɗaura shi sai Allah zai sanya mishi wato biƙwana na kusa na gaban goshi kala biyu kashi ɗayan ya amurunahu bil khairi suna mishi umarni da alkhairi sa'an nan wa haifaddunahu alaihi sa'an nan kuma suna kwaɗaita mishi aikin alkhairin nan kuma bi ƙwanatun ta'amurhu bi sharri kuma wasu na gaban goshi masu mishi umarni na sharri sa'an nan kuma suna kwaɗaita mishi aikin sharrin nan ya ce wal ma'asumu man asama Allah sai wanda Allah ya kare shi wanda bare fada a cikin irin wannan halin sai wanda Allah ya kare shi shi yasa ana so idan Allah ya baka jagorci Allah ya baka ya baka wani mulki Allah ya baka sarauta bayan ka kula da halayenka kuma ka kula da halayen wani kusa da kai ma gabaki daya la Allah shawaran da za su baka ba don amfanin al'umma bane shawara ne da za su baka don gina kawunan su ne ko kuma don su rushe wani wanda ba sa so ne shine ana so mutum yayi hattara sosai a cikin tafiya idan Allah ya baka wata mas'uliya ta hidiman al'umma kana tafiya da ita ka yi ƙoƙari na'am
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم ولنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور to Allah duk abin da yayi yana bada hujja a kansa Allah ya ce kada su riƙi wa'annan na gaban goshi wanda ba irin su ba ba muminai ba ba wai kawai ya gaya musu wannan ba Allah yana musu bayani me yasa haka yace ha antum haul ha antum ula'i ga ku ya wa'annan kuna son su tuhibbunahum wala yuhibbunakum alhali su ba sa son ku ku kun nuna musu soyayya domin su in sun gan ku sun haɗu da ku suna ce muku mu ma mu'mine ƴan uwanku kuna nuna musu soyayya kuna son su alhali kuwa su babu abin da suka kudure a zukatansu in ba kiyayya muku ba a antum ula'i tuhibbunahum ya ku waɗannan ku kuna son su wala yuhibbunakum su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli sa'annan ku kuna imani da littafi duka ko ko ku kuna imani da littattafan nan gabaki daya kuna imani da taureta kuna yin imani da abin da ya zo a injila kuna yin imani da alqur'ani su kuwa yahudawa ba sa imani da abin da ya zo a cikin injila ko qur'ani gabaki daya sai wasunsu wanda Allah ya faɗe su ɗazu wasu su ba su imani da wa'annan gabaki da suna gani wannan tabbar shirme ne Allah ya ce kuna son su ba sa son su eh kuna imani da abin da annabawan su sun zo da shi su kuma ba sa imani abin da ya zo da ku wa tu'minuna bil kitabi kullu idza laqukum qalu amanna ku hujjan ku kuna son su don idan suka hadu da ku sai su ce mu mun yi imani ko mun ba da imani ko mu ma mu'minai ne alhali ko Allah ya sani su ba mu'minai bane قالوا آمنا إذا لقوكم قالوا آمنا أها وإذا خلوا عضوا عليكم ولنامل من الغيظ وإذا خلوا أضوا عليكم ولنامل من الغيظ إذا سن كأيتاكما سن يجيفي كان باقانا أضوا عليكم ولنامل من الغيظ سنة تيزن ياتنسو إيه صابا تكيتي haushi da kiyayya sai ɗayan ya kai ina ma da na wannan irin wannan haka suke ubangiji ya bada misali ne abdu alaikum al anamila min suna ce zan yatsu don dan takaici don kiyayya da hasada da yake jikin zukatan su aha قل موتوا بغيظكم sai Allah yana cewa moto bi ghaizikum ku mutu da wannan takaici ku mutu da hasadan ku ku mutu da bakin cikin ku ba abinda zai samu mu'minai ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون mushrikai ko kafirai sun ki abinda Allah ya nufi al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai ya cika musu shi cewa su ne muminai su ne an fifita su akan sauran ummu gobe ranar kiyama za su shiga aljanna ga kunan ga kunan kuma Allah ya ba su sallan juma'a Allah ya ba su sallan isha Allah ya ba su alqibla zuwa makka duk waɗannan abubuwa ne wanda suna hasadan muminai akan su to Allah sai ya cika musu duk wannan alƙawarin da ya musu qul mutu bi ghaizikum إن الله عليم بذات الصدور lalle Allah masani ne da abun da kiraje suka kudure suka tatara a cikinsu abun da yake cikin kir- kirazan bayinsa duka ya sani wanda ya yi imani Allah ya sansa wanda bai yi imani ba Allah ya sansa ya ba yahude ko ba nasare wanda yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gaskiya Allah ya sansa wanda bai bada gaskiya ba Allah ya sansa to abun da ake neman muminai da su muminai da shi shine kada su yarda da wayannan kafirai kada su rike su abun a- abokan mu'amala kada su dauke su aminai kada su gaya musu sirrin su su sani fa cewa wayannan su suna son su alhali kuwa su ba sa son su su sani kuma cewa waɗannan ƙaryan nan da suke ce musu cewa so sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne fa suka yi ba imani ne suka yi sa'annan kuma su kwantar da hankali alƙawarin da ubangiji ya yi musu zai cika musu Allah ya san zukatansu kuma ya san waɗancan gabaki ɗayansu Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shiga baki da abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin